الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد غوة محرم إذا رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da nan lahira domin sarkin sunayensa muna dai magana akan illan zunubi a addinance illan da zunubi ya kai ma mutum kamar yadda jiya muka fara dai ina jin yau za mu tashi nan ba ta bakwai takwas kenan kai namba ta biyar ko namba ta biyar kai hudu ma ko namba ta biyar a gargashin namba ta ashirin da hudu a jerin waɗanda aka yi baya idan mutum yana zunubi aka ce wato kaman jiya da aka yi waɗancan dalilai kun san an ce manzon Allah ya sissi ne wasu mutane ko ba yau ne aka fara faɗin magana ba idan mutum bai santa bai ce ma babu kuma ganganci ne yin haka ba a yi mai ilimi haka duk lokacin da aka faɗi wata matsala ka ji ta ba kuwa ba ka fitowa fili ka ce mutane ƙarya suke yi sai kai bincike ka yi research sosai ka bincika littattafai har ma shi yasa ake yawo ma da questionnaire a ilmance ko idan wata matsala ta damu mutane ka ji mutane na ta magana a kanta suna ta magana a kanta ka kasa gano ta koko ka tabbatar da ita a nan so shi ka ji ta a nan shi kuma sannan kana so ka ganta yanzu hissan a aikace ka gani koko da kana jin labari yanzu kana so ka ji aikace sai ka yi yawo cikin al'umma ka raba questionnaire ka tattambaye su abubuwan da ake cewa nan na faruwa yaya abun yake abubuwan nan da ake cewa na faruwa yaya shine kai research ina fata an gane wannan baiwa Allah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji Abdullahi dan Mas'ud kuma gashi an san makaranta alqur'ani sai ya ce Allah ya tsine ma waɗanda suke ƙara gashi Allah ya tsine ma masu kaza sai ita kuma ta ce ai kuma ni na karanta qur'ani tun daga bango har bango ban gama wannan hukuncin ba ban ga dalilin da zai sa a ce an kai wannan laifi ya kai laifin da da abun nan ba sai ya ce dai ki karanta qur'anin dai da kyau ina fata kun gane kace ta karanta daga bango har bango gashi kuma ita ma sannan tana da daraja saboda ita ce wanda ta kawo karan mijinta kuma ta kokar da aya da dalilinta saboda haka ba za a isa ita ma ba zai yi kuma a ce magana da ta faɗi ga abun nan bane yace ke dai karanta qur'anin sosai ta ce ita ta karanta Qur'ani tun daga bango har ƙarshe ba daga hukuncin nan ba sai ce to yanzu a Qur'ani baki karanta inda aka ce wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahahu wa ma nahakum anhu fantahu ba ce wannan hili yake a Qur'ani sai to shine nan na ciro wannan hukuncin tunda an saba ma annabi umurnin annabi an ce yayi ya ce kada a yi ko abin da ya umarce ku ku yi abin da ya hana ku ku bari kawai ka ba wani sai tsayawa wanda ya ki bari wanda ya zo ya saba menene shi ba shi ne ba ki dauka ma ina fata kun gane to daga nan sai aka tabbatar da wannan hukuncin na waɗannan da aka yi wasu magana to kaga yadda aka yi istinbadin hukunci amma kaga ta karanta Qur'anin bata gani ba ta ce ita bata ga sun wannan a zahiri ba ba shi kuma yace wanda bi ya saba ma umarnin manzo Allah shi da ne ne kawai annabi ya ce kada su yi sun yi sun saba qur'ani ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da umarce ku yazo muku da shi gaba ɗaya abin wa ma atakumur rasul duk abin da manzon Allah yazo muku da shi fakhuzu ku rike wa ma nahakum anhu abin da ya hana ku kuma ya ce ku bari kar ku tsaya ku tambaye fantahu ku bari kawai shi yasa Salih Usaini yayi magana cikin littafin sa Kitabul Ilmi yake cewa duk mutumin da za a ce mashi ga hukunci ya tabbata da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce saboda ni ko ya ce ba zai yi ba saboda wani dalili ko annabin na nan ba zai yi ba nan annabin ya ce masa yayi sabawa zai yi saboda ai bayan annabi sahabbansa ne suka ci gaba da yada addinin nan sannan abin da ake nema maganar nan ta inganta shi yayi shi ya faɗi ko ka gane ko ka ji ba abin ko bai ma ba a auna shi da akiliya kawai ka zo ka ce ba zai yi ba tunda annabi ya faɗi to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi a babin ilimi ba ka zuwa kawai ka faɗa ma wa haka nan duk abin da ka ji ka ji bai kwanta ma ba kada kai saurin cewa babu kada kai saurin cewa ba haka bane kada kai saurin cewa ka je kai bincike duk inda za ka yi bincike ka gama bayan nan sai ka fitar da sakamakon bincikenka idan sakamakon bincikenka ya ce babu shikenan kana da dalili sai ka ce saboda littattafai kaza da kaza da kaza da kaza da ka karanta duk abin da magabatan nan suka faɗi babu ka rusa shi saboda wannan dalilan da ka kawo kaga shikenan sai a yadda amma molanka ko mutum ya zo ya rusa lusus da molanka ba yadda za a yi a yadda ko mutum zai faɗa ya ce an rena malamin shi saboda haka tun da aka rena malamin shi ma zai rena kowa to malaminka ya rena duk malaman duniya to dan shi an mai ko ba rena shi ma akai ba magana ce ta ilmi abun nan wannan ya ce a ilmance kaza na faruwa kai ma ka ce a ilmance bai bai faruwa ko ai rigana shi shi kenan ma amma mutum ya ce an rena mai malami saboda haka shi ma zai ci mutuncin mutane abin nan ba daidai ba ne a ɓangaren ilimi ma ya nuna mutum gwangwani ne don da ilimi ne ake tada wani ilimi amma ba yiwuwa da dolanci ka tada ilimi na? to ai shi ne da ilmanta kenan ai a ilmance dama shine mutum zai ce in ya matsala ce ce wannan matsala an yi sabani akai amma shi waɗannan sun ce kaza shi waɗannan sun ce kaza ni ga inda na dauka ko mazahib me yasa aka same su ba ta dalilin fahimta bane da aka samu masaban ina imam suna fa imam abu abu hanifa ce karanta da imam malik gaba yake da imam malik shi karantar da shi amma suka zo kuma akwai wuraren da masail ba su daidai ba imamu malik shi karantar da imamu shafi'i aka zo a wasu masail ba su daidai ba imamu shafi'i shi karantar da imamu ahmad aka zo a imamu ahmad aka samu wasu sabani imamu ahmad ji shine malamin malaman hadisin nan shine malamin bukhari shine malamin muslim duk karkare da suka zo suka taso amma akwai abin da suka kawo bai kawo ba a muslim nashi har ma ran nan muka karanta aka ce Imam Ahmad yana faɗa hadisai miliyan sama da miliyan aka miliyan ɗaya ya haddace su aka wannan baya cin tantama ba wata matsala wannan tab miliyan ɗaya wanda waɗanda yake da su waɗanda yake jin akwai ɗan kunji kunji ma bai sake su wasu waɗannan wanda ya bada labarin nan ya ce miliyan ɗayan nan ba labari muka ji ba zama muka ya dinga karanta mana da kai yau a tashi yi gobe a dawo a yi hatsi da muka lissisa ba miliyan ɗaya amma aka gama karatun nan bai da hadisin hakika ba da kuma muka karanta mana sai a wurin ɗalibin shi samu hadisin hakika kuma ya yi murna har shi ɗalibin aka ce wannan ne ma daga cikin darajar da ake ba shi wajen imamu ahmad a ce wannan ɗalibi mai albarka a wurin shi imamu ahmad ya samu hadisin da ya magana kan haƙiƙa ko yana da kuma miliyan miliyan abun nan ba da ka amma wurin shi wannan ɗalibin nan aka samu hadisin nan na haƙiƙa aka yi magana a kai
ce mana kaza na kaza sai ka kama dan ya samu ka bude kaji ka nuna mana ka ce mana kalan zamu kuma da dole ne sannan ki zai magana ai yanzu ko ka ce hakan wani sai ce gari akai sai kai ne ka gane ba a wannan zaman tun da shi wanda zai ma wannan karyata gwangwani ne in fa ka ba shi littafi da ya karanta in ka kama yatsan nashi da ka yatsan ya goce daga wurin bai iya gano wurin ga za ka yi dan kaka ba ya ka dora wai in ya tsanya goce bace wa karatu ya bace wai gidan ke karanta shi to wannan na kaka ba ya ka nuna wai ka ba ka ka dauri kai kai kai ko a fata giya eh to to to to so da haka ni abin da nake ba mu shawara ni ba na son abin da zai sa a ce ni magana kan amma dai ina ba mu shawara mai ta karatu kada mu bari iya rayuwarka kai ta karatu kada ka ce akwai wani lokacin da zaka daina karatu in ma a rayuwarka ka hau wani abu bisa kuskure cikin karatun nan in Allah ya muke kafin ka mutu za gano kuskure ne tunda kana ta karatu kana kuma neman gaskiya duk mutumin da ke neman gaskiya Allah ya dora shi akan gaskiya nan bidinillah to kuma da karatu ake gano ta kai kai duk matsala in ka ji an ce babu ita ko babu abun nan yi kokari kai ta karatu za ka tantance wata ran ko akwai ko babu amma mutum ya zo ya ce da haya gaga ne zai danne mutum ban kan mutumin da yana da baki ka bari maman shi ta yaye shi wala kariya ne ba zai yi ba abadan ba zai yi ba to da ka gane waɗannan abubuwan wasu za su ji kawai ana ta faɗa ba san dalilin faɗan ba to ɗauki yanan inda ka ji shikenan amma dai mu kai ta karatu mata ne sai ka zo wuri na ba duk inda kake ganin za a yi karatun ka gane je kama littafi da za a je karanta ba wallahi littafin nan shi zai fitar da kanshi domin wata rana mutum zai zo ya ce ma babu abu kuma ana cikin karatun zai zo wata rana ga abun baya da zai ce babu sai dai in ya tsallake shi ko kuma ya karanta ne amma in dai kuna karatun kuma littattafan da ake karanta zai har littattafai ne kana nan mutum zai ce ma kaza ba daidai ba ne wata rana ya zo ba yadda zai yi sai ya ce ma da akwai tunda zai zo kanka a karatu tunda akwai shi ko ba a canza littafin saboda ra'ayinka yana nan in ma bugo shi aka yi wani irin bugu ne aka cire wata magana ai akwai masu kofi za su zo ce mu ana mu kofin akwai kaza ai karatun kuma ku gani ba a danne abu da ƙarfi ilimi ba a danne shi da ƙarfi ko ka danne shi da ƙarfi wallahi sai ya fito ana nan a kwana da shi ya fito ba a haka a ilimi to muna fata Allah ya fahimtar da mu abinda muke so mu ce yau nan ba ta biyar shine hirmanu da'awatir rasul wal malaikati wato idan mutum yana zunubi zai zo ya zama ba zai samu addu'a irin wanda manzon Allah yake ma bayin Allah na kirki ba za ka shiga cikin waɗanda annabi ya yi addu'a ba haka nan ba za ka shiga cikin waɗanda mala'iku ke ma addu'a ba saboda zunubi ko ba za ki shiga ba فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه domin Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minati ya nemi gafara ma mu'minai maza da mu'minai mata annabi yana yin wannan kuma yana addu'a sannan yake ina ne ma wa wal mu'mini wa bayyana subhanahu sannan kuma Allah ya ƙare mana bayani cewa annal mala'ikata mala'iku yastaghfiruna lahum suna neman mu'mini gafara kuna gane maganar nan bisaraha ku gane ta a fili abinda muke so mu ce idan mutum kullum aikin shi saban Allah ba muna magana inda zai cuto a addinin ta bane sai san zuciya aka magana nan ba ta fasha tara aka zo ji aka fara lissafo illar da zunubi ke mu mutum a addinin ta kuma aka ce yanzu nan ba ta biyar shine mutumin da kullum aikinsa sabon Allah ba zai shiga cikin waɗanda annabi yake ma'adda'a ba ko annabi ya ma'adda'a tun da abin ya riga ya samun amma dai a can a lokacin yana raye umurce shi aka aka ce ya rika nema ma muminai gafara mala'iku na nema ma muminai gafara Allah ya sa su suna to idan mutum yana cikin wannan damal damal da annabin da mala'iku duka ba zai samu da da kai ba su mala'iku ba su bari ba annabi kuma yayi kuma addu'a shi tana nan tana aiki shi yasa wani na taba jin wani karatu da Sheikh Jafar yayi Allah ya ji kansa yake cewa idan mutum ya gane darajar da yake da ita cikin addini ba yadda za a yi ma sai an rika matsa mashi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne ya zo da tahiyya idan kai sallah duk sadda kai raka'a bi sai kai tahiyyan a sallah a su isha in nan yanzu kai magariban nan an yi tahiyya to na so biyu a isha in nan an yi tahiyya so biyu za a yi tahiyya so biyu idan kai tahiyyan nan zaka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin annabi ya fara yin haka ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yace to idan Allah ya sa kana musulmi kana shiga cikin masallaci kai sallah addu'an nan ta annabi kullum tana maimaito a kanka ka shiga cikin ibadillahi salihin kana raye baka kafin ka zo addu'an na ta baka tun baka zo ba bayan ka zo addu'an na ta baka bayan ka mutu addu'an na ta baka matukar kana cikin ibadillahi salihin dinnan tun baka zo duniyan ba har ka zo ka batta kuma kana nan cikin ibadillahi salihin addu'an annabi na na samu ka ya kuka ga wannan hmm latafa ce jayyid idan ka shiga cikin ibadullahi salihin ka gama samun komi adda albarka a gatan nan dare da rana annabi yayi mata kamar yanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi layya da ya yanka raguna guda biyu yace ya Allah wannan nawa ne ni da iyalan gidana wannan kuma duk al'umma ta wanda yazo bai layyar ba yana ciki ai mu muna son kuma an yi layyar muna ciki dan kamu za ta kamo ta annabi ina za ta kamo na wannan al'umma ta nemo wannan yanki a dangina na wannan kuma al'umma ta ya ka gani ai da haka zaka gane da aka ce bil mu'minina raufur rahim to saboda haka kullum mai kokari mu rike ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan nan muka karanta nan falalar salatin nan kwanaki sai da na sa a sata a group saboda fa'idan yin salatin nan abin da yake da shi idan kai mashi goma da safe kai goma da yamma aka ce abin da za a yi ma biya ma bukata ɗari guda saba'in na lahira guda talatin na duniya kawai dubi fa goma kuma ka gadawa ka yi irin na isau isau ya ce aiki ya gano tun da haka ne bari ya riƙa yin gwamnan salatin kuma in kai gwamnan nan ma ba goma za ka tsaya ba kafin minti biyar ka yi dai اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم kauna ka gani kafin ka ce kwabo nawa kai kuma kai salati ruwayan nan tana nan ita ma tana nan cikin dilawul afham an yi magana kan ta ruwayi ne daban-daban ka samu go na yawwa cikin da kai wannan duk kai duk in kai wai ka gama wannan ai har sai ka sai da kai tsawo in kai ma wannan ka tsaya nan saboda cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da ka ce salli wa sallim ba kai ba ka gama Allah ya tafi da gaskiya idan kana zaune ne ka san kai ɗarin kana so yanzu ka ƙara wasu kuma masu ƙara abin nan sai ka ibrahimi ko za ka addu'a ka haɗa da ibrahim amma sannan kana so yanzu yi dubu kana so kai dubu da sauri sai ka ɗau wannan gajeren kai kai dubu kai in kai dubu kafin ka mutu ma sai an bayyana ma ta kai na aljanna kafin mutuwar ka sai ka gano kai na aljanna in kai dubu ha ina kullu kai ya ina bai wayo ka ji wazo wayo kai dubu a rana kai dubu rana dai kai in ka zo a rana kai dubu wannan ne in ka ce watakila a ranar da safe ka yi ɗari biyar ka ce da yamma kai ɗari biyar a yi ni dai kai dubu haka abin ya ce fil yau haka in kai ɗari gashi in kai goma gashi in kai goma da safe kai goma da yamma ga abin da za ka samu in kai in kai kuma sannan ya ce ga falalar ta ƙarshe wadda ta fi kowace ma in kai guda ɗayan nan sai an sanar da manzon Allah wane wane ne yau ma salati yanzu nan malam sani ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sai an gaya manzon Allah ga malam sani san da sunanka da sunan babanka yana gaida ka ya Rasulullah sai kuma a bashi izini kuma ya maido ma shi ma to in kana so ka samu addu'a manzon Allah ya zaka yanzu da bayanan kai salati da kai salati za a bashi dama ya maido ma to ya ka gani annabi ya yi ma addu'a to amma ya za a yi shedan ya baka shedan ya bari yana ganin wannan gara basan za a samu ya bari zai iya sa ka baka jin bacci baka jin kasala kai awa ɗaya kana hira amma in baka yi sa'a ba wallahi yanzu ko bayan sallah asuba ko bayan sallah magriba a ce ba karatu na ake baka zauna ka ce to kake sai kai salati dubu ba za ka yi ba kana fara bacci zai kama ka fara hamma ka fara hamma kunnen kana ciwo kunnen kana kaikai idan kana ruwa wane ne yana yi ko ba kallo kake ba da ka kake yi ka ji hamma ta kama ka sai sai dan ya ce ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka saka ma ranka ai wannan ba dole bane riko ka tashi kan gado ne dole sai ka tafi kan gado ka je kai ta bacci kai awa uku kana bacci kuma na kawo kusin a na kawo su yace wato ai na kama ba ai na ji abin da yace cewa ai na kawo su tasha ko ba ka ce ba a to an kama tasha ai ba a wannan ma nan ba ce ba ba ce ba ba haushe in yace ka kama tasha shi ba ne an faɗi daidai ba daidai ba ne shi kai abin da kake nufi yanzu an kamo daidai inda ake so tunda in a rediyo ne aka kama tasha an samo daidai ko to a hausa in mutum yace ka kama tasha ka kama banza kenan ka kuskure ka ba ta shiru ka yi shirme kenan saboda tasha ba wurin kirki ba ne to ake a gyara ma hausan dan nan mun gane abin da kake nufi tun daga bana kake magana amma in ka kalli wani kuna magana da shi yayi magana yayi magana sai ka ce ka kama taka to ya kama shirme kenan eh saboda ita tasha ba a san ta da wurin kirki ba saboda an ce ka kama tanto maganar manza kenan a tabu a'a ai ba laifi ba kai ba wai ka fahimci maganar ka san ana amfani da bi'an mutane wajen magana shi yasa alƙali za a naɗa masa alƙali za a naɗa mutane alƙali ba a naɗa masa alƙali sai wanda ya saba da mutanen saboda duk maganar da suka ji zai gane me suke nufi don aka ɗauko ba ko aka kawo sai su rika yin kalmomin da bai ganewa sai a yi cuta kai na gane abin da kake nufi da kace na kama tasha abin da kake nufi abin yi magana ta yi daidai ta zo yadda ake so haka ne ko an kake so kace to amma a Hausa in kace mutum shi kuma ya kama tasha to ya kama shirme kenan tashar daji yawa kaji to kaji to dai na da ka girma amma dai daga wani Hausa da gaske wace wace ba to mu zo mu gane tunda an gane abu amma dai abin da muke so kada mutum ya wulakanta rayuwarsa musamman yanzu a ce mutum yana da kurkuna yana da abin nan kai ka san in dai kurkuna ta fito ma wallahi ishara ce ake ma ana ma gargadi ne wani lokaci daga wani lokaci ya canza zuwa wani lokaci ko hurhurar ba ta fito ma ba idan ka taba hamarka ko mararka ko hamarka ai da wurin gashi bai fitowa ya koma yana fitowa wa'azi ne ake ma ta canza daga wani matsayi zuwa wani matsayi to waɗannan abun na jikinmu su kan wa'azi ne taskira ne kana nan kana nan kullum kana ce ma wani baba kana ce ma wani baba ana nan sai ka ji kai ma wani nabin kana ce ma baba inna fi zalika la ibra in mace ce ke kina bin wata kina mama mama wata rana take ga wata ta fara bincike wani shi ma yana mama mama inna fi zalika la ibra duka anai mana wa'azi ne dan a gane muna canza daga wani matsayi muna hawa wani matsayi muna hawa wani matsayi muna hawa wani matsayi har mu kai ga karshe inda za a kai tsaya cikin ayo baya ana yo bayan nan ana ƙasa ana ƙasa ana ƙasa har a goma cikin ƙasan mun taɓa karanta nan cikin wani littafin in ba kuma ta yana maganar tarbiyya kuma littafin nan har da ma luguba ciki dan ba abun nan bane amma maganar da ya ma'ana ce mai kyau ya ce wani matashi ya ga babansa ko kakansu yana dogara sanda gashi yanzu kafa shi uku sai matasan nan suka taru jikokinsu suka ce baba ka sai da mana da sandan nan taka sai ya ce ba zan saida muku ba suka yi shuru ya ce kyauta a karba da sandan nan kyauta na samu kuma kuma in dai ana kwana ana tashi yau da gobe ce take raba ta za ta raba ba kowa tashi kyauta yadda na samu kyauta za ku samu yau kyauta kuma in dai yau ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi za ka ga jikin ka na canzawa wata rana za ka ga ka tsufa to daga nan ba sai sandan ba sai ka koma kafa uku da kana da kafa biyu yanzu uku yau da gobe ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi duk waɗannan kwanakin da ake kwana ana tashin nan akan mu suke juyawa suna canza mu gane a cewa wayi mu suke aiki akan mu an sa su ne su ta aiki akan mu mu ne muna ta canza muna ta canza a ciki kuma abin da zai nuna ma canzawan kwatanta da aski kawai ya aski yau ka bari sati ɗaya ka ji ka taɓa fuska inda ka asiyar za ka ji an ƙara fitowa ba a samu canji ba shi kaɗai ka kwatanta da aski ko yankan kumba za a yanke ma kumba yau ai kwana uku kwana hudu kwana bakwai ana yi sai ka ji kana nema ƙara yanke wata ya aka yi ta ƙara fitowa in ba canji an canza daga wannan sati ɗayan sati ɗaya za ka canza sai sati ɗaya akwai canji a fili kuma gwada da waɗannan misalin da na baka da aski kawai za ka gane ko yankan kumba da shi kaɗai za ka gane ka canza saboda za ka je a yi ma ƙwariyar molo tas kwalkwabo a bisa kai in kai ne amma inda aka kwana uku in ka shafa radda aka yi ma aski in ka shafa za ka ji tal amma ka bari gobe ya kwana ya ƙara kwana ya ƙara kwana kai kuka shafa za ka ji za ka ji alamun an samu canji daga kwana uku nan in baka gane wannan bai shuka ka rufe ta dauki kwayan dawa ka rufe ta a ƙasa ka ba ta sati dai ka gani to me zai faru da ta fiton nan canji ne aka samu dan ta canza daga wancan asalin yadda ka santa yanzu ta ba da wani abu na daban kuma mallam sani shi ya mana karatun da ni ban mance ba ko shi ya mance yace shi abin da ke bashi tsoro shuka idan aka yi shuka a yi rami a ɗauko abin nan a sa a take amma wannan ɗan abin mara ƙarfi kuma ya faso ƙasan nan ya kullo ya ka gani kai ma ka rufe ka aka yi ma wannan takin ka fito daga nan sabihun bai mutsaye amma shi sai fito da izinin Allah yasa Allah ya ba magana fara'aytum ma tazra'un ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un a tambaya a tambaye su a fara'aytum ma tahrusun ba ni labarin abinda kuke noma wannan kuna gani antum tazra'unahu ku ne kuke fito da shi amna halin zari'u akai ta magana ala yati halin sau da haka nan wani ne abinda muke so a dunkule nan zunubi yana ma mutum illa a addinance illa mai muni ya rasa addu'an manzon Allah ya rasa addu'an muminai ya rasa addu'an mala'iku ma tunda muminai ma in sun zo suka addu'o'in suka ce wa ala ibadillahi salihin atahiya wanda yake mai zunubi kullun ina ya zama cikin ibadillahi salihin kaga ba zai samu ba qala Allahu azza wa jalla Allah ya ce alladhina yahmiluna al-arsha wadanda suke dauka al-arshi mala'iku kenan mala'ikun nan da aka sa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya akwai mala'ikun da suke suna zagaye da al'arshi suna hidima suna ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ke fi sanin abin da suke wa man haulahu da wanda suke da masu daukan da wanda ke kewaye da al'arshin duka yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da ubangiji daga sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan suna yin tasbihi da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala aikin su kenan su yi tasbihi su gode ma Allah su yi tasbihi su gode ma Allah shi yasa idan rana kai ba kai tasbihi ko ɗaya ba ba wani ya cutu ba kai ne ka cutu ka samu ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim guda ɗaya a sama shi a cikin littafin ka samu ya shiga littafin ka yafi a baka duk duniya da abin da ke cikin ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani akwai kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan masu sauki ne harshe ya faɗa habibatani ila rahman masu so abun so ne wurin mai rahama saqilatani bil mizan sannan masu nauyi ne a cikin ma'auni idan suka shiga ma'auni za su sa ma'aunin ka yayi nauyi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wani wurin ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a rana so ɗari ran nan ba wanda ya fi shi aikin alkhairi sai dai wanda ya fi shi da yawa amma yau dun mun yi to shi ne babban masifa a nan wani ni ban so a ce kai dariya ba malam sani wallahi abin kuka ne ba dai ba dariya ba ne wanda ya dariya nan dan kai ne ma sai na barka ai akwai wurin da za a yi dariya akwai wurin da abin kuka ne a ce yau din nan baka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko ka ce subhanallahi walhamd guda ɗarin baka ce ba kuma ai dariya babban masifa ce eh shi ne ai makaranta muke dama amfanin ta kenan masifa ce kamata ya da asuba ka zauna duk yadda za a yi rikicin da za a yi ko a masallacin ko a gida kace ko a ina kace ka tsama ranka cewa lallai karanci kullum da safe sai ka samu kai da zihin nan dai kai istighfari dari kai salatin annabi dari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari in kai wannan kasaran kai wani abin da za a ce dari dari dukkan su in ka hada suka tashi bayan an yi sallah asuba ka kama yin su kafin ranan nan ta hudo sanda za ta kai nafilan nan biyu ka gama dukkan su kai har da sauran addu'o'i ka duka gama saba ma kai da baccin nan kullun da asuba sai ka yi shi da an sallame daga sallah kana rigare ka je ka kwanta bacci wallahi masifa ne masifa ne da ma za a ce wata ran ne banda wata ran amma ya zama daidan na mutum kullum Allah Allah yake yi da yin sallah asuba ya koma kan gado ya kwanta bai ce komai ba mutumin nan sai ya yi nadama na
haka yake ai wai dan kada a tsananta amma dai ya kamata ku ji mun dan mun karanta tare mun yi magana na ji kuma abin da yake yanzu ya tuna mana cewa yayi akwai sahabin da yake shi duk wanda ya ga da an yi sallah asuba zai je ya kwanta da an yi sallah asuba ya tashi zai kwanta shi ko hannu ba zai kare da shi ba mun kada masifa shi ta shafai kamar yadda wani yayi magana dan da muke karanta littafin tarbiyya ya ce idan ya ga mutum kullum a sahun baya a masallaci kullum sahun baya raka da yake samu kullum yana karshe yace shi bai ƙara gaisa da shi saboda kada masifa shi ta samu ba fa wanda bai zo sallar ba wanda kullum shi raka da yake samu wala da waɗannan maganganun ka gani sannan kuma ai da nan muka karanta Abdullahi bin Mas'ud wanda muka yi maganar nan wasu mutane suka zo gidan shi da asuba suka yi sallama sai ta su shigo sai ba su shigo ba suka tsaya suka dade ba su shigo ba sai aika da baiwa yace ya ce su shigo sai da suka shigo yace me yasa bayan na ce ku shigo sai da kuka dade suka ce mun bari ne saboda wata ila dan kikkin ba akwai masu bacci a dan tada su shiga daga cikin abin nan yace ai bacci a gidana bayan sallah asuba yace Allah shi yayi yace ba a bacci a gidana bayan sallah asuba sai bayan rana yace yanzu ma kuma da kuka zo yanzu za ku jira ni ne ranar ta hudu saboda ku samu wuri ku zauna suka zauna ya dinga tazihi yana tazihi sai aiki bai waye ce leka ki gani rana ta fito in ta ce da saura ta dawo ya saura ya cigaba da aiki ya kale su suna zaune sai bayan da ya gama sannan bayan haka nan ya ce alhamdulillahi alladhi aqalana bi dhunubina wa lam alhamdulillahi alladhi aqalana wa lam yuhlikna bi dhunubina yace yace yace bayan nan yace to ai ba a bacci bayan an yi sallah asuba mu ma mai to wannan shine in za ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi amma ku karanta zadul mi'ad ku gani sannan ka koma wancan hadisin da wannan littafin da makaranta fakiyatul majalis ka gani hadisi ne ingantacce ka koma cikin wancan littafin da aka yi magana al-muttajir rabi fi sawabi amal salih ka koma cikin sahih muslim za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ba a san in yayi sallar asuba ya tashi ya bar wurin ba sai rana ta hudu har wata rana aka ga ya tashi ya shiga cikin gida sai aka jira yau akwai wata matsala ya fito ya ce abin da ya sa ya sauri ya shiga gida ya tuna an kawo mai wata sadaka ne yana son ya rabar da ita saboda watakila akwai mabukata da za su je su karya yanzu da abin da za a ba su ya sa ya shiga gida ka gana mamaki sannan a wata ruwayan sai sai muslim din dai da ya fito mai ba da labari ya ce annabi yakan zauna inda ya sallah har sai rana ta hudu mu ko muna bayatan muna tattaunawa game da ilimi muna magana kaga su ma ba su gaci ba idan ya zo ya gan mu a haka sai ya murmushi sai ya shiga gida bayan an tashi bayan sallah asuba to albani ya fitar da wannan hadisi ya ce idan ka zauna bayan sallah asuban nan kai ta tasbihat kana abin nan ɗinka kai sallah raka'a biyu bayan nan za a baka lada kwatankwacin kayi hajji da umra tammatan tammatan haso uku in za ku ɗauka ku ɗauka in ba za ku ɗauka ba kuma man kana sannan kuma muka zo cikin littafin mu a waya ma sunan shi kaifa tutilu umrakal intaji yace daga cikin abin da zai sa ka tsira a lahira kai kanka kai mamaki a rayuwarka ka rika zama bayan sallah asuba ko da ba za ka iya ba duk kullum to kai karanci so daya a sati yace in baka iyawa kai daya a wata in baka iyawa kai so daya a shekara in baka iyawa a shekara kama kai dai so daya kafin ka taba mutu kafin ka mutu ka taba yi
to za ku dauka ku dauka
ko ba za ku dauka ba kuma ma abuna shi ne kawai ai saboda abun yanzu da wahala to saboda haka wannan shi ne don haka mu daina wasa da irin waɗannan abubuwa ba maganan wasa ba ne yanzu ne za ka yi abin da za ka yi murna ranar lahira in ka tashi barin gidan nan duk abin da ka sani ranar nan ko rabu yau nan nake magana cikin gida da na faɗi maganar nan sai da sai kamar za ta fashe da kuka tana magana in kana cikin gida wani lokaci kaga iyali ba su ma zo wata ranka sai su ga abin nan ba sai ce oh kaga yanzu maganar wata tun ta ji daɗi wata ran hakin ta ce ma ai ko mutuwa kai taura ce aure duk ƙarya ne ƙarya ne wala ƙarya ne kana mutuwar lokacin ya ɗauki lokaci za ka manta za a mantar da ita za a yi ce mata za ta manta da wannan magana yanzu daɗin zama ne na yau ya kawo wannan magana ba da gaske ba ne kuna zaunan da kai da ita ma kana rayan wata ran za ku ɓata in kuka ɓata kuka rabu kuma kana nan ta aure wani to da ka mutu ba ba duk ƙarya ba ce ba ta ba ba ta wani haka ba da sai kai ita ita abin da take so wata ran mata ce ita abin da take so ma in ma har mutuwa ne ta riga ka mutuwa saboda kai ba haka suke ta ba da gaske ne to kan ma ka ce sau Allah ba akbar sau gaskiya ne kawai kakka kare ta ta yanzu amma ƙarya ne wanda aka yi haka nan da su sai dai matan manzo Allah matan manzo Allah akwai tsayar gidan Abu Sufyan wata rana jiye tana addu'a tana cewa ya Allah kai man tsawon rai ni da manzon Allah mu ji dadi ku ci gaba da zama kai ma manzon Allah tsawon rai ni ma kai man tsawon rai tare da ni da shi kuma kai ma babana tsawon rai kuma ka daga dan uwana Muawiya sai wannan addu'a annabi na jin ta yace mata ki roki Allah ya baki aljanna ya fi miki duk waɗannan abin da kike dan waɗannan abubuwan da kika faɗa duk ba za su canza ba haka Allah ya tsara su roki Allah kawai ba mu aljanna kawai ba ki aljanna kenan shikenan to amma za su rika faɗin wannan magana shine nake cewa nake ta gaskiya ne waɗannan maganganun mutum mun saba jin su nace amma dai ni abin da nafi so mutum yayi addu'a Allah ya taimake mu mu yi aiki na kwarai mu zo kowa ya mu kowa daidai a iya kokari kowa ya kyautata saboda in an mutu shikenan nace duk mutumin da kake so ranar da ka riga ka mutu ko rabu nace saboda mutum biyar da yake son ka da jikin nan naka da yadda yake ganin wane ne yace ka burge shi duk ran da ka mutu ka kai kwana uku duk duniyar nan ba mai son ka wanda zai da kwana tare in dai ka kwana uku da mutuwa ko akwai sai ba ba yadda za a yi bayan ka kwana uku ne yadda kwana tare na yadda ran da ka mutu a ta riga waka amma wallahi ka kwana uku bayan jikin nan naka ya fara harbawa a ce wani ya yadda ku kwana tare ba zai yi ba kacin ta ma in yadda ya kwanan shi ma ya mutu mustahi ba zai yi ba to wane ne zai yadda ya tsaya da kai amaluka salih aikin ka na kwarai shi zai tsaya da kai shi zai bi ka har makabartan kowa ya dawo a rufe ku tare to shi yasa aka ce the best friend da zaka dauka mafi soyuwa a wannan halil ahabbu sadiq da zaka dauka khalil shine aikin ka na kwarai dan shine wanda ba za ku rabo ba zai bi har abadi hakaza allama lil haya haka mun karanta ga abinda rayuwa ta koya mu wannan yace ya gano cewa duk abinda mutum ya mallaka da wanda ke son ka da wanda kai kake so da menene in matsayi ne in kuɗi ne in ƴaƴa ne in sammihi ma shi itum dai kada man ba ta lokaci ko menene radda ka mutu ko rabu yace sai ya gano sai aboki guda daya shine wanda ba a rabuwa da shi saboda haka ya rike shi a matsayin shine babban abokin shi wanda bai so su rabu tun yanzu ma shine aiki na kwarai amaluka salih in kai tasbihi kai kaza kai sallah raka'a kai kaza kai kaza wannan su ne ba za su rabu da kai ba har abada ka je ka samu wancan abin da inda muka yi magana nan nan ka samu jin daɗi gidaje uku nan ba na makaranta ba a nan duniya ka rayu a cikin kabari in ka shiga lafiya lau in ka fito gaban Allah lafiya lau su ne ke da wannan alƙawarin amma in ba ka ba duk ma ka rudi kanka sai dai mun riga mun shiga rudin amma wallahi kowa ya fita daga wannan rudin ba wani aboki na dindindin in ba aikin ka na kwarai ba duk wajen da aka yi magana aka ce manzo Allah ya ce atani atin mai zuwa ya zo man ya ce ya Muhammad yake cewa yake ce masa ahbib ma fi ta fa innaka menene wa innaka mayyit saboda haka kai mai mutuwa ne saboda haka kawai ka aika abin nan bane isma shi ta fa innaka mayyit ka rayu duk yadda kake so ka rayu fa innaka mayyit amma ka san wata rana sunan ka wanda ya mutu sannan wa ahbib ma shi ta ka so abin da kake so fa innaka mufariqu amma wata ran za ku rabu sannan wa amal ma shi ta ka aikata abin da ka ga dama fa innaka majziyun bihi da wannan abin za a biya ka al jazaa'u min jinsil amal yadda ka aika ka ba biya ka sai ce wa alam amma ka sani anna sharafal mu'min daukakan mu'mini qiyamuhu bil layl shine ya tsayi da daddare ga gaban Allah wa izzuhu wayan sa darajar sa istighna'u anin ya wadatu daga mutane kuma kawai Allah ya sa a gaba babu shi da maganar mutane babu shi da maganar neman wani abu wurin wani to wannan su ne daraja mutafina su waɗannan wa yu'minuna bihi suna imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani kun ga maganar ko suna ta rabbana ya ubangijinmu wasita kullu shay'in rahma ka kewaye komai da rahamarka kowane abu ya amfana da rahamanka ka kewaye shi da rahama kace wa ilman kuma sannan ka kewaye shi ga rahama kuma kana sane da komi kana sane da kowa kana saye da kana sane da zukatan bayinka kana sane da bayinka nagari kana saye kana sane da na banza faghfir lil ladina tabu da haka ka karbi duban wanda suka koma zuwa gare ka waɗanda suka koma zuwa gare ka ka gafarta musu sune atabu da arajawuna wanda suka bar abin da suke ba daidai ba suka dawo kan hanyar daidai suka bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka gafarta musu wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka hanyar da kace a bita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar al'adun su suka bar duka son rai suka bar hawa suka bar kaza suka dawo suka bi abin da ka zo ka aiko manzon ka da shi waɗannan ka gafarta musu wa qihim azabal jahim ya Allah ka kare su daga azabar wuta mai tsananin zafi jahim wuta ka kare su daga azaba kaga wannan wasu addu'a rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya allah ka shigar da su aljannan nan jannati adnin allati wa'adtahum aljannan nan wanda kai masa alkawari ta zama dindindin ba a fita shine adnin kololuwa sannan an shiga ba da za a je a fita a can zauri aljanna ba a canza gida ba karu daraja kawai karuwa take ba a ta a kwashe kaya ko ba wani wuri ko a ce an yi flood ruwa ya zo ya kore ba a yi zama ne na dindindin har abada to su waɗannan ka ba su wannan aljannan ta zama na dindindin wanda kai masu alkawari wa man salaha min aba'i ku duba ko wannan adda da wanda suka gyara na gaban su ma iyayen su ma ka duba yanzu in kai kirki dalilin kirkin ka har ai mahaifinka ma ga kuma mala'iku ke yi wa azwajihim da abokan auren su in mata ne mazajen su in maza ne matan su ne azwaji ina fata an gane wa zurriyatihim da kuma zuriyatu yanzu nan in kuka kalli abin abin da muke maganan bai fito ba yanzu in kai kirki a addinance ba ka amfanar da kanka ba a addinance ba ka amfanar da al'ummar da kake ciki ba tun da dalilin kirkin ka ya sa amma babanka addu'a kuma mala'iku dalilin kirkin ka ya sa matarka ma ta samu addu'a dalilin kirkin ka ma ya sa ƴaƴan ka ma da zaka haifa sun samu addu'a akwai alkhairin da ya wuce wannan amma mutane ba kirkin suke nema ba kawai abin da suke kallo menene a hannun mutum a yanzu ba ruwansu da tunanin wannan in an aure ta za a samu albarka ko wannan in an aure shi za a samu dalilin wannan kawai abin da mutane ke so ɗan duniya ne nan na baku labarin wadda fata auri yaro matashi mai bauta Allah gashi in bokon ne tare suka yi a biyu suka yi gaba da ita maki shi ya girme ta da shekara biyu ma a biyu amma ta je Abuja bayan yana aikin sa ga su a zaune Abuja malam yarinyar nan ta ce wai ita ta yi mistake wai ta abu sai kai wrong choice wai abin da ta rika dreaming za ta samu ba shi ta samu ba to menene ke kika sa kike dreaming wai ta tana dreaming ta samu a smart guy you know you know you know a smart guy you know wanda za su je a mingo su sha ice cream su sha wane ne you know you know kai ko kullum sai azumi a ranar litinin azumi ranar alhamis azumi gida kaman da ramadan wa ita abin dafa abun buɗe baki ma ya ishe ta da kuwa abun buɗe baki ya dame ta kullum azumi duk kullum litinin azumi alhamis azumi kuma sannan karfe uku ya tashi ya fara sallah da daddare ka ji fa wannan umarnin da aka ce karfe uku ya fara sallah wanda mu'mini aka yi magana ta ta jafa junubuhum anil madajiri yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun haka aka faɗi mu'mini cikin sunan da ce kai kullun karfe uku ka bar ka tashi ka je kai ta sallah kana damuna da qur'ani in an dawo sallah asuba kuma ka dawo kai ta karanta qur'ani ni kana ni wallahi ita ita kawai ita wallahi ta sorry yace dama wannan shine abin da ke damun ki tace eh
yace to shikenan in an jima sai wanka ya dauke ta kai ma iyayenta ce ga ta nan ga abin da tace baban ya ji haka kika ce aka kira mama a ce maman ta sani
an ta gaji wadi magana ne sai ki gabadi
yace oh ashe kun sani to da kai koma mota rubuto takarda ni ga mata Allah ya baki naki daidai da ki
kaji wallan sani ai wannan da ya haifi yanzu kai ka haifi dan da ba dan da yake haka ai sai ka ce madalla wannan lalle ka samu da ya ka gani to wannan da mala ya bata takardar nan kawai sai an shi ki dai ki samu daidai da ke ta ko samu bayan lokaci kadan ta samu wani smart din aka ta za ka sha ice cream aka wuce da aka je shan ice cream da abun nan har aka wuce aka sha babban ya ta giya ya ce ya kawo ta gida da jar da ya kawo ta gida kuma ta ji kicin yana bari yana bari yana neman kwanoni ne za a yi ta wuka ni ke nema wuka ni za ka yi doka ce bari zo ya ko dauko wuka me za ka yi doka ce wallahi yau sai na kwakwale maki idanu ce idanun ki zan kwakwale
ya fara saka mata wuka ta sha da kyar
shi ne bani labarin kanwan matar shi ce
da safe da aka je aka diddinke wurin da aka yi kakkarce ta ta sha shayi ya karya ce don an jima in kin kimsa ga direba na nan zai mai da ki gida ta ce amiya wani gidan ita gidan smart guy
to ai ka gani like choice to to sai ka gani to zo da haka ake da yawa ba abinda ake ko ta ƙarya suke ko sun zo sun faɗi suka ce in yanzu wata zo ta lalubo ka ta ce wai saboda addini ƙarya ne la ƙarya ne ana fara tafiya dama ka ce ka yadda sai ka ji ta ce to ni dai da sauki sauki amma dai akwatina bakwai da sauki sauki ni na yi ma sauki kaza da na yi sauki sauki ta yi ma kaza to sai ka gane san inda ka in ka je san kuma nawa ɗari za ka yi ka taɓa wani wuri
ƙarya ne na gaya muku nan fota ko da zuwa na ba wasu baki na labari na ce wata tace wajen su rika ta zuwa sami jiwa ƙarya ne wata tace ita yanzu in ta samu za ta yi aure ba za ta yi mistake irin na gaban da suka yi ba amma yanzu in ta samu mijinta you know yana dan aikin shi you know da yan motar shi da dan gidan shi da dan falon shi da dan sefi din shi da dan refrigerator da dan sharuwan sanyi da dan tibin bango da dan santa kafin shi ke nan ne zan yi aure na kawai ba na matsawa
ka ji malam sani ko ba za ta matsa ba gaji da dan aiki shi da ɗan motar shi da ɗan gidan shi da ɗan sefi na kujeru ɗan falo an sa ɗan refrigerator ɗan bango ga AC tana shan AC din wannan wai bata ba wai dan dan dan din ne
to kuma wani ga maka wata nan tana nan yanzu ita ita na ta ta ita wacce in ta kai wai inda ta kai in yarinya ta kai yarinya ta zama babbar yarinya to duk wanda za ta aura bai yi ba in ba ta shige baya ana ana oh oh oh oh in ba haka nan ba har yanzu ba ta kai ba sai ta shiga bayan kwana ana mata jiniya to da ka ita wani gwamnati take so yanzu ko ba ka ji wata mata fito ta ce tana son dangote ba ko baka ji ba to ana nan ta fito da ita dangote yayi mata shi take so yanzu a oho wannan kuma sai da sai dai take so shi mai tambaya ce amma yanzu ke kina ganin yanzu saboda Allah yake son shi ce ita saboda alfa saboda kuɗi ba to me yasa baki aure wasu abu tace ni dai dan gote ne ya mata saboda idan ta ganshi yana burge ta to an ce shekarar shi 61 tace ba ruwana
shi ma ai abun nan ne to ke ba ki ganin ke ko tace ai ba ya girme ta dai kuma ita mai ladabi ce tana da tarbiyya gurgurdan hali tana da addinin ta gurgurdan hali da waye waye ta kara ci gaba da faɗin qualities ta saboda ya aiko muna nan muna jira mu ji ko zai aiko to gaji haka dai malam zari ko
Zai mamaki ya san kai mamaki ya sani. Ni jiya ne ba. To, sanda zai sani ma ka sani. Yanzu wani lokaci sanda gwamna ke jin labari ka san yadda ake ji. To,
da nan da suna sani suna ji an ka ga ba su da akwai abin da in ya zo kawai bai da bambanci da shara wurin su ba wurin sai ka ga kawan ba su ji ba sun san amma ba su da lokacin ma da za su fata lokaci ga abin da bai dame su aikin banza ne wannan amma ba wai sani ne ba su yi ba akwai abin da sun sani kawai amma fata lokaci ne ma zai hana su tafiya inda za su to yafi banza da shi kaga kawan ba su ji ba sun sani gwamnati ta fi ka sanin son sanin me ake ciki duk abin da kake yi ka kwana bakwai gwamnati ta sani
kawai in ta ga dama ne na gaske ne wanda za ta yi amfani da shi ta ɗauka wanda za ta watsar da shi ta wanda za ta aje sai wata ran ta aje amma zai yi wahalan gaske a cikin da ko a ƙasa ko a ja ai kwana bakwai ana wani abu kace kuma wata sani ba sai dai mutum shi wawa ne abu zai yi wa zai yi wa na sani kai ba dai wannan ma saboda haka nan wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم kunga abin da suka nema ka ba wanda zai ba abin da zai gagayi Allah da suka ce ka shigar da su wannan mutanen nan bayan Allah nan naka ka shigar da su aljannan nan da kai masu alkawari da duk wanda ya gyara ya hali na kirki ya bi littafin ka ya bi sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyayensu da matansu abokan aurensu ko ko mazan ko matan da zuri'arsu sai suka ce innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima ne kai nan wurin kun ga irin shi ne ta aka kawo da annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi magana filin kiyama yace in takfir lahum wa innahum ibaduk wa in tu'azibhum ko wa innahum isna amma ayan take
in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum
fa innaka antal azizul hakim Sheikh Nasiru Sa'adi a cikin littafin sa Qawaidul Kitab wanda Salul Uthaymeen ya masharhi yace ayar nan tunda maganar rahama akai ko maganar azaba akai magana ga dabi'a ayoyin su ne a rufe su da a ce antal ghafurur rahim misali amma nan sai aka ce azizul hakim yace menene hikiman da ta sa aka ce azizul hakim magana lissafin nan lissafa ce ta gida saboda sharhi ya yi mata akan wannan Allah duk abin da ya faɗi akwai hikima ya ce abin da ya sa ya saba ma uslubin da yake faɗi a nan bai ce ghafurur rahim ba bayan kuma an faɗa ce in takin taktu azzikum wa in takfir ba kaga azaba akai magana da ya ce ghafurur rahim ko sai ya ce fa innaka antal azizul hakim ya ce hikimar da ta sa aka ce azizul hakim saboda filin kiyama ne a wurin ba wasa
kuma nan ne Allah ke nuna cikakken ikonsa da nan kayi kaza kai ka ji shuru kayi kaza ka ji shuru kayi kaza ka ji shuru kaga kaman an kyale a can za a nuna ma ba kyale ba yau ya fito to ba wanda zai buwaye a wannan filin duk wanda yake tunanin yana da iko ko yana da karfi ko yana da wani abu yau bai isa ba
a wurin nan bai isa a ce ga yadda za a yi bai yana da wata magana yasa annabi isa alaihi salatu wassalam ya amfani da wannan jinjina ma Allah yi yace fa innaka antal azizul hakim kai yau a filin nan a kiyaman nan kai ne mabuwayi ba wanda zai ce ma duk abin da kai ce ma dan me ba a tambayar ka al aziz ne
al hakim sannan kuma duk abin da kai akwai hikima duk abin da ka tsara ka sa abin daidai yadda yake asalin hikima shine wada'u shay ala makanihi almunasib shine hikima sa abu a wurin da ya dace dan haka waɗanda ka dauka ka sa cikin aljanna ka sa wannan hikima ka ce sun dace ka kuma su zama yan aljanna sun sun yi imani sun yaki da farin wanda ka sa su wuta shi ma akan hikimar ka ka sa su domin sun saba ma sun dace su zama yan wuta alhakim
ya fito an sa kowa inda ya dace da shi ya ya fito lafafa jayyida saboda haka shi yasa ake so mutum yana karanta Qur'ani ya bi tafsiri yadda malamai suka saboda ya bashi dama ya tadabburi ki gane ni ake nufi yasa annabi Isa kuma kaga wannan zai ƙara sa ka gane ulul azmi ulul azmi nam
ƙari to ƙara da fito eh mm to mun ga nune da yawa Allah ya ba mu dace ina ne wa kaimu sayyi'at sannan bayan haka nan suka ce su waɗannan mutanen da aka sa bayan nan da aka lissafo aka yi masu addu'a ya Allah ka kare su daga miyagun ayyuka kaga kenan kar su bata dan sun yi kirki sun yi abu nan kar su zo daga baya su yi abubuwan da za su bata su samu su'ul khatima ko ka tsare su daga yin wa man taqi sayyi'ati yawma idhin wannan suka ce wasu suka ce to wanda ka tsare shi da samun suka ce sayyi'at nan biyu wancan da aka yi magana a nan duniya a barzakh a in an je filin kiyama wanda aka tsare shi a nan bai mummuna ba ya shiga kabari ba mummunan aka je kiyama kuma aka kare shi baya daga cikin wanda za su shiga cikin wanda suka yi mummunan ayyuka da abun nan ba faqad rahim fadhalika huwa al-fuqu faqad rahimta wannan kaji tausayin sa wadhalika huwa al-fawz al-azim wannan shine wannan kaso mai girma saboda haka wasu suka ce to sai annan zai iya dauka nan tun daga nan zai iya dauka can wanda ka tsare shi daga ganin mummunan abu ya sha ko wanda ka tsare daga aikata mummunan tun a wannan kamar yadda muka faɗi can baya sayyi'a za ta iya yi illa a wuri uku ne sadda kake raye da sadda ka shiga kabari in an haɗu tsankaban Allah mun lissafo shi a cikin nan ba ko fa hada du'a'ul mala'ikati lil mu'minin wannan shine addu'an da mala'iku suke ma mu'minai at-ta'ibina waɗanda suke masu tuba al-muttabi'in li kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke bin littafi Allah tabaraka wa ta'ala wa sunnati rasulihi da sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam alladhina la sabila lahum ghayraha wanda ba su da wata hanya banda wannan hanya wala yatma'u ghayru ha'ula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wa dan haka waɗanda ba wannan ba kada su tunanin za a yi masu irin wannan ga za a sa za su shiga cikin wannan wanda ba su ba su sare babu su to na ka waɗannan su ne suka samu wannan babban abu muna fata Allah ya sa mu cikin su na shida al-ma'asi mu'az al-ma'asi tusabbibu nisyan Allah li 'abdihi wa nisyan al-'abd li nafsihi sabo yana sabbaba Allah ya kyale bawa kaman bai san da shi bai rubu da shi ya manta da shi shi ma bawan ya manta da kanshi Allah bai mantuwa amma zai kala mutum yayi kaman ma bai san da shi ba saboda ba dai bai da daraja komi sabo kawai yake dai kullum shi ma bawan ya manta kuma da kanshi tunda bai san ciwon kanshi ba fa idza nasiya Allahu al-abda idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya manta da bawa abinda ake nufi da wannan fa hunaka al-ilaku nan ne bawan zai halaka ya gama yawo alladhi la yurja ma'ahu najatu wanda ba a fatan akwai wata tsira bayan nan idan aka ce Allah ya kyala bawa ba ruwan bawa da shi ba ruwan Allah da bawa kai nake son ce idan har aka ce Allah ya kyala bawan shi ba ruwan Allah da wannan bawan wannan bawan ko wannan baiwan ba a tunanin ai maganar su tsira abadan da Allah ya kyale su duba can da aka yi magana cewa man a'arada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه haka ne ko to can wani da aka yi ba gashi ai an tashi gashi ya tashi makaho ya tashi kaza ya tashi abun nan ba saboda ya kau da kai anan ba ruwan shi da ambatan Allah ba ruwan shi da tunani ba ruwan shi da kaza ba abin da ya ga dama shi yake yi to fa inna lahu ma'ishatan dhanka wannan zai rayu wata rayuwa irin ta kunci da matsatsi da damuwa hukun nan sai ya haɗu da su a nan duniya ba daɗi na shi kabari ba daɗi an fito ranar kiyama akbar shi bankan qala rabbi lima hashartani a'ma sai ce ya Allah saboda me ka tada ni makaho makaho bai ko gani malan sani qala kadhalika atatka ayatina haka ayoyin mu suka zo ma kai ma fa nasita sai ka manta da su ka kale su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a manta da kai wa kadhalika najzi man asrafa haka muke saka ma duk wanda ya ketare iyaka yayi ta yin yanda ya ga dama yana bata ka yana abin da ya ga dama man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi fa imani da ayoyin ubangijinsa ba haka za a yi masa to haka ba mantuwa ce ta abin nan ba a'a wannan kalma ce ta azaba a sa shi cikin azaba ayi kaman ba a san yana ciki ba abin da ake nufi kenan Allah ka tsare mu ya fito ko to haka wannan shine qala Allah ai azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad kuma kowace rai ta rika tsayawa tana tunanin me ta aje makanta dan gobe kowace rai ta tsaya ta yi tunani in yanzu nan a kaddara yau a ce ba wanda zai kwana cikin mu gobe mu tashi gaban Allah kowa ya auna daga safiya zuwa yanzu me muke da shi wanda zamu gabatar da ra'a ce mu kawo bigadin wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala a tsaya ranan da za a tsaya mutum bai da komi kuma ga ba aiki inna Allaha khabirun bima ta'malu Allah mai bada labari ne game da duk abin da kuke aikatawa dan haka in an ce zai bada labari ayyu jazikum kenan zai yana sane da ayyukan yana sane da komi to zai biya zai saka ma kowa sakamakon aikinsa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kuji tsoron ranar da za a mai da ku gaban Allah tabaraka wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin sannan a ba kowace rai abinda ta aikata shi kacce a bata wa hum la yuzlamun ba a zalunta kowa kowa abin da ya shi zai samu za ka ji tsoron wannan wala takunu kallazina nasullaha kada ku kasance kaman wanda suka manta da Allah tabaraka wa ta'ala fa ansahum anfusahum sai mantar da su kawunan su ma ulaika humul fasiqun wadannan su ne fasikai wasan su wadanda suka abin da suka gadawa wani wurin aka ce can baya gaban nan aka ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku bari dukiyarku ko ƴaƴanku su dauke maku hankali daga ambaton Allah tabaraka wataala wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wadanda suka aikata haka wadannan sune tababbu sune wanda suke asara gaba daya mutum ya zo yau na ta ba da misalin nan a ce ma yau mutum a ce kana rike da zinariya malam ai ma wayo a ai zinariyan nan a baka kashin jaki ko ko a baka gawayi gara ma gawayi a hura wuta da shi amma mutum na rike da dunkulan zinariya a an shi a baka kashin jaki kamar yadda za ku gani yana nan gaba misali to haka wannan suka ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi an yi magana waɗannan maganan kuɗi ne dukiyarka ne ilimin ka ne zakka ilimi karantar da shi zakkan kuɗi zakka ka ba da zakka ka ba da sadaka zakkan fadana fada aji kuma ka taimaki wasu bayin Allah su amfana da rayuwarsa ba kamar irin waɗanda muke da su bai yanzu sannan nan ko muke magana da wani yace ya shi yana iya kaiwa can kololuwa ya je kololuwa ya samu wanda zai iya tambaya ya ce mai ranka ya dade ku kun ce a yadda ake tunani in an ce shugaban kasa na daga wajen ku manya-manyan masu matsayi suna daga wajen ku an ce yanzu kun ba mutanen wajen ku mutum har wajen talatin da wani abu kun ba su sama saboda matsayinsu na cewa a jihar ku suke kun taɓa kiran su kuka tambaye su duk inda kuka ba su nan su rike mutum nawa suka ɗauka aiki daga nan ya yi shuru ya shuru kuma gane ba ko masu ganewa sun gane haka aka tambaye daga nan ba ansa to kun dauko manyan position ko na ba ma yan garin ku a matsayin cewa ku kuke da wa a fada ko kuke da komi to su waɗanda kuka ba ku jerin yanzu ku kun yi naku tunda kun dauko su kun ba su su yanzu kun tambaye su tunda su kawo kan kujere mutum nawa su kai maka ka dauka shiru babu mutum a dauki key post a bashi key position a dauka a bashi har ya gama abin da zai ba wanda ya sa a wuri har ya ba wuri ya tafi su ko waɗancan ka ba su gani churches fa coci coci in yanzu aka samu wani memba na coci ya samu wani mukami wallahi kafin ya sauka cocin nan Allah kada ya san mutanen da za su kai dauke su mu kuma masallaci na kaiwa kuma ka kai za su yi na eh ko ma zai ko sai ce bari ya kori yan gida saboda kafin rera mai wayo kaji ma in mu ne kora zai to shi yasa zaka ga duk wani abu da kake cewa wai mu mutane wallahi ni yanzu dai sai dai kawai a ce wani abu da ba za a rasa ba amma ni dai yanzu ni laifin mu nake gani ba ba laifin shugabannin nan ba
in mu ne mu ne matsala ba ma laifin ba laifin shugabannin wallahi mu ne matsala tunda shugabannin fa abin da suke cewa ko mutum ya kai wurin su ma yadda zai magana a taimaki wasu shi in ya je maganan matsalar shi kadai yake zuwa ya magana bai zuwa da matsalar a taimaki wasu sai dai shi kanshi kuma shi in dai ba a yi mai ba ko an yi ma mutum nawa ne shi ba a yi ba ma suna abu in banza kawai to saboda haka ya za a yi mu gaba su wadancan in sun samu shi abin nan su duk manyan nan da ka sani yanzu duk wani babba da zaka san an sa shi yana rike da wata da wata kujera wallahi yana yi masu sosai sai hidima na ga muku to ga kasuwa ma kasuwa fa nan yara ke gaya mai yanzu yan kasuwa wanda suke fa kasuwa bin su ake yi ana ansa dubu biyu biyu kowa a bisa ban shi ya sani da ya zo fa- yadda ka san adashen nan da ake rubuta a littafi haka ake bin su shago shago suna ba da dubu biyu mu ka ita kai ma wani mutum kai ma mutum wannan ka ka- ka bi kabi kasuwa ta ce kulle ba da dubu biyu ka isa amma su kullum sai sun je sun ma da dubu biyu coci mai gasa masara tana gasa tana ware kuɗi ta kai coci na taɓa gaya maka wata rana wani mutum ya je wani gida a ofis suna da ofis ɗin sai ya je gidan wacin wata ma'aikaci aka ce ba ta jin da sai je a ji aka je a gaishe a ji a gaishe shi a matsayin shi na shugaba ya ce ba za a je da shi da ya je bayan an gaishe ta an ba ta kyautar da aka ba ta sai ya ɗauko kuma ɗari biyu biyu guda biyu biyu ya ba yaranta kowa ya ba shi ɗari hudu kowa ya ba shi ɗari hudu sai kawai ta ce kai kai kai kawo kawo ya ce a'a ya ba su ne ta ce a'a ai mu duk wani kuɗi da ya shigo wurin mu ko ya shigo wurin yaro to sai mun cire kasan coci a ciki in ba ka yanzu za ta kai za su je su kashe kuɗin nan ba ta gani ba ta cire ma coci ba
ya ce ya ci da kai wallahi sai gaya mu ya ce su sai ta aisha kuɗin nan sai ta cire kasan coci saboda haka yanzu kowa sai an cire ɗari ɗari a cikin wannan ɗari hudu ɗin da aka ba shi ta cire ɗari ɗari na coci ne wannan tunda ya samu kuɗi yau za ta kai ma coci
to ya ka gani
yanzu nan ina ce nan na taɓa gaya mana nake cewa yanzu wannan filin namu na sun tamballa in ba mai komi ciki ba wata rana sai mun sha mamaki yanzu kun ga mamakin ko ba ku gani ba
ban taba faɗi ba Allah baka ka tuna ko nace yanzu inda kiristoci ne aka ba kafin ma wata rana a samu wani da zai zo yi wani tunani kan wani abu kafin nan duk takardun da ya kamata su yi sun yi sannan kuma ba za su bace wa wannan shekarun yana nan a fili daga kwallo an kasa kashi uku kashi daya idi kashi daya makanikai kashi daya yan kwallo kashi daya yan kashi
ko ba ka filin yake ba
za su bashi sunan sune su bashi haka da yanzu sune da ba su wata standard makaranta ba a wurin ko su wata standard shopping complex wanda akan wani kadiyo ba kan titin inda filin na bai to yanzu ne kuka ga an yi a wajen
an ce wai an ara ne ko haya su su yi haya su dubga wannan kayan a wannan wurin a matsayin haya to wani mun gani Allah ya bada tsawon rai mu gani ko haya ne wanda baya in ba mu nan ma ku wakilce mu ku gani wataƙila haya ne gwamnatin ne dai haya ko zuma su kamfani
Allah ya sa haya ne to amma dai wannan aikin da ake wannan wurin wannan wurin yanzu yadda aka mai dace akwai ban tsoro
to
to da an yi makaranta wurin fa da an yi wata katuwan abun abun nan fa sai a zo a rushe shi a yi haya a yi haya a wurin in haya ce da a yi a yi abin da za a kama hayan mana a wurin
to Allah dai ba mu mafita to kaga ba mu da ba mu da tsari mu ne ba mu da shi saboda haka da abin da muka ga abin nan ba to dai wannan shine dai akai magana min qabli an yati ahaduk ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo ma dayan ku fa yaqul da kuma yana cewa rabbi bi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min salihin ya Allah me dai sa ba za ka jinkirta man ba zuwa dan wani lokaci na kusa kusa in yi sadaka ya zama mutumin kirki فقد أخبر الله عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن ألقاه نفسه cewa Allah ya yi azaba ga wanda ya bar taqwa har ya mantar da shi karan kanshi ma ai alsahu masalihaha abinda ake nufin an ce an mantar da kai kanka shine an mantar da kai duk wani abu da zai dace da kai wanda zai ma amfani baka san shi ba balle kai wa ma yunjiha min azabihi da duk abin da zai tsere da mutum daga azaba Allah bai gane shi ba balle ma aikata وما يوجب له الحياة الأبدية وما يوجب له الحياة الأبدية da abin da zai sama masa rayuwa ta har abada mutum bai yi shi ba ai ba asarar da ta wuce wannan in mutum Allah ya taimaka ya gane ya aikata aikin kirki zai dalilin wannan ya samu rayuwar da zai rayu a lahira rayuwa ta har abada to bai gane wannan ba akwai asarar da ta wuce wannan wa kamali lazzatiha wa sururiha da cikakken jin daɗi da murna da za a yi wa na'imiha da ni'imantan duk an mantar da shi fa ansahu Allah zalika kullahu Allah ya mantar da shi wannan gaba ɗaya jaza'an lima nasiyahu min azamatillahi wa khawfi yasa aka yi masa haka saboda abin da shi ma ya manta na girman Allah da tsoron Allah da yake ji dalilin wannan wa khawfi da tsoron Allah wal qiyam bi amrihi yake tsayuwa da umarnin Allah ta dalilin haka shi yasa aka saka mai da wannan wa tara al-asi ai muhmilan li masalihi nafsihi dan haka shi yasa zaka ga mai sabo kullun yana yin sako-sako da duk abin da zai amfane shi bai damu da shi ba ana sallah ya zaman sai da latsawaya ana sallah shi bai karanta ko aya ɗaya ta Qur'ani a rana bai karanta ba amma ya bude page Facebook ya fi dai kuma duk abin da ke ciki ya yi downloading ya karanta ya bi WhatsApp ya karanta ya bi can ya karanta ya bi can ya duk ya wuni yawo wani ya gama wannan yawon banzan ya ga data ta kusa karewa ko kuma ba data sai koma ita game gaba ɗaya bai tasbihi ba bai karanta ko aya ɗaya ba ta Qur'ani kawai ka ka gani mafi yawan mu haka ne ita wanda Allah ya zaba sau da haka dalilin mutum bai da rabo a lahira shine sai a mai da shi haka ya koma ba abin da yake banda wannan zakatun ba wani abun muhimmilan li masalihi nafsi yana mantawa ya sako-sako da abin da zai zama masa maslaha gare shi wal iyad billah mubayya Allah yana tozartar da ran nan yana tozar duk abin da zai mai amfani bai da muhimmanci a wurin shi qad aghfala Allahu qalbahu an dhikrihi Allah ya shagaltar da zuciyar shi ba zai iya tasbihi ba baya iya cewa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilai la hawla wala quwwata illa billah hasbi Allah wa ni'mal wakeel bai ko daya ko dai ba zai ba salatin annabi ko daya ya wuni ya tashi ya koma komi bai ba saboda an riga amantar da shi zaka ga kaman abun ba wuya kalmomin kaman ba wuya in Allah bai saita mutum ba wallahi ba zai ba to wannan shi ya riga zama gafalalle mu'milan akan abubuwa saboda haka qad aghfala Allah qalbahu an dhikrihi wattaba'a hawa Allah ya shagaltar da shi daga ambaton Allah ya bi sauransa wan fatarat ko wan faratat alaihi masalih dunyahu wa akhirati dan haka daga nan duk wani abu na maslaha na rayuwarsa da na da lahirarsa biya ta kwarkwace ya lalace furutan aikin ya lalace ba wani amfani wa farrata fi sa'adati al-awadiyyah ya yi sakaki ya lalata rayuwarsa wadda can ne zai rayu har abada ya gurguza ta gaba daya wastabdala biha adna ma yakunu min ladda ya dauki wadda kwata kwata abinda kawai zai samu ne dan jin dadi ne na kadan in an kwatanta shi da wancan ba komai bane wa inna ma zalika mata'ul za'ilul la khayra fi wanda wannan jin dadi ne kawai dan kadan wanda babu alkhairi a ciki ya fifita shi wannan dan jin dadin na nan na banza wanda zai kare ma mutum ya manta da ya ji shi wata rana ma yana cikin wurin yin a kawo abin jin daɗin bai ya ci jalis yana kallo ya ci oh ya ba yau ba da in ya samu rake da in ya samu nama da in ya samu kaza ya kama ta yanzu bai yawa wai na gidan ko gashi bai komi ba na nan daɗin ma ya kare yana raye ma bai iya amfani da shi balle an ji dan dama bai komi ba kama kila kamar yadda wani yake cewa yake cewa ahlamu naumin aw ka zillin za'ilin innal ladhi ba bi mithli hala yuqda'u yake cewa maganan jin duniya ahlamu naumin ba ta da bambanci da abin da ka gani a mafarki duniya ba ta da bambanci da abin da ka gani a mafarki ina malam gani abin da ka gani a mafarki yanzu kai mafarki kana shan fura a mafarki da zuma a ciki in ka tashi na fura kana jin daɗin ta yanzu to ya ka gani to haka duniya take ba ta da bambanci da abin da ka gani cikin mafarki kana tab kana ji mai daɗi in ka tashi daga baccin ba yayi maganin yunwa daga farka ka yi mafarki ka sha hura da zuma da komi ka koshi a mafarki da ka tashi ka koshi to kamar ka duniya take haka ake kallon ta au ka zillin za'ilin ko ko inuwa inuwa ce ka samu kuka yi shimfiɗa ciki mai daɗi ka ce inuwan nan da sanyi ga ruwan sanyi a ciki ka bari in an jima rana ta dago za ta tsaya in an jima za ka ga inuwar nan ta koma rana haka duniya take in ka ga farkon ta za ka ji daɗi in ta tafi ƙarshe za ta tafi ta baka ko kai ka bi ta ko kuma ta kyale ka kamar inuwa in ka samu inuwa mai daɗi zauna ciki ka gani kana nan inuwar za ta baka sai dai ka tashi ka ɗauka wani wata ka bi ta to aka duniya take yace kai innal labiba kaga mai hankali da misliha da irin wannan in dai duniya haka take ba ta da bambanci kamar da mafarki ko inuwa mai kaucewa innal labiba bi misliha la yuqda'u to mai hankali ba a yaudarar shi da irin wannan ashe kaga duk wanda ya bari duniyar nan ta rude shi a irin wannan sifar ga ta ba ta da bambanci da mafarki ba ta da bambanci da inuwa mai gushewa sannan mutum ya samu ta yaudar ta yaudarai ya ban lahira saboda ita mahaukaci ne ba labib bane shi ba mai hankali bane shine nace kwatan kwace shi kaman dai a ce maka mutum na rike da zinariya ai mai wayo a anshi a bashi kashin jaki wa azamul uqubati yace mafi girman masifa mafi girman azaba da mutum zai samu nisyanul abdi nafsahu yanda za a ce bawa ya manta da kai shi idan aka ce azabar da tafi tsafi azabar da tafi muni shine mutum ya manta ma da kai shi ya sa kai shi ta shiga azaba ya manta da kan har mutum bai san ciyan kanshi ba wai malihi laha da wulakanta ran wa idaa'ati hazziha da wulakanta kasar ran ran nan ga ta da kaso ga inda za a samu tasira ga inda za a samu ta samu albarka shi duk da haka ya tozartar da ita ya wulakanta ta bai bai taimake ta ba wa nasiriha min Allah da kasanta za ta samu ta samu da abin nan din ta taimako ko da taimakon da ake samu da ake a samu daga wurin Allah ya manta da wannan wa ba ko mine ya ku yace wa bai'iha dalika bil ghabni ya sai da ran nan da ciniki na gabni akai mai wayo wal hawaya wa abkhatir samani ya shi kudi wanda ba su yabo a ce yanzu kai ne yau a ce kana da wani abu muhimmi malar sani da kai nake bada misali don sauran su gane gabnu shine a yi ma ciniki kamar yadda na ce ka yi ciniki a ce abu ana saida shi naira ɗari biyar a saida ma shi miliyan ɗari biyar in ka gano ya za ka ji wanda ya ma wannan cinikin ciniki ya mata ce ko ko a ce kai zinariya ce a hannunka mutum ya ce maka ka kawo zinariyar nan a kai ma wurin da ake saidawa ka bada kana tunani in ya an so zai dawo maka da biliyan sai ya je kawai ya canza ma zinariyar ya dawo da kashin jaki sai da ka zo aka ja ka auna ka to wannan kashin jaki ne an anshe ma zinariya an ba kashin jaki ya za ka ji ga wanda ya ma haka to kamar haka shi kan yi mun bilgabni wal hawan da wulakanta saboda duk wanda ya shiga wuta sai ya wulakanta zai shiga ciki yayi kuka yayi kuka yayi kuka babu amfani dan wuta zai kuka yace wa qalu ya maliku du'u lana rabbak ya maliku ka roka mana ubangijinka ya maliku liyaqdi alaina rabbuko ya malik liyaqdi alaina rabbuka ya maliku ka roka mana ubangijinka ya sa mu mutu ma mu kara wata mutuwa maliku zai shu an ce sai ai shekaru ana ne wannan magana sannan yace innakum majisun nan za ku zauna har abada ka ku kare mana magana faqad jinakum bil haqq mun zo muku da gaskiya walakin la aktsarakum lil haqqi karihun da yawa daga cikin ku ba sa san gaskiya na haka kada ku mana wani abu wannan ku shu ku kare mana magana in ma kuna da wani shiri da za ku yi ku yi mu ma mun shirya namu in akwai wani abu da muke ganin za ku yi ku yi kawai kowa abin da yake ganin zai yi amma kafin kai noma mun gama namu shirin da dole sai dai kuka hawaii ko abu kashe samani ka mutum ya maida ya sai da kayan sayarwar shi da kudin jabu ko nawa ne kuɗi ko miliyan nawa ne ko nawa ne aka ce an koma kuma ashe jabu ne aka biya ka da su ka sai da gidanka sankararre miliyan kaza ka zo ka gano an biya ka amma da kudin jabu fadayya ma la ghina lahu anhu sai ya wulakanta abin da ba zai yi a ce mutum ya ce ba zai amfana da shi ba shi ya tozarta shi ma la ghina anhu abin da bai yiwa a ce za ka rayu ban da shi sai mutum kuma ya tozarta wala iwada lahu minhu kuma bai da makwafi in kai asara abin da bai da makwafi ka shiga uku yake cewa min kulli shay'in idza dayya'tahu 'iwadun wa ma min Allah in dayya'tahu 'iwadu yace kowane abu in ka bari ya sulle ma sai yayi wa ka samu makofin sa ko ka samu wanda ya fi duk wani abu in ya sulle ma zai iya yiwa ka iya samun makofin sa yace wa ma min Allah in dayya'tahu 'iwadu amma in ka bari ka wulakanta zaman ka wurin Allah to ba makofin wannan in ka bari Allah ya riga ya rabu da kai ba makofin wannan in ka riga ka bar wurin Allah ka rasa Allah ka gama komai wallahu azza wa jalla yu'awwidu an kulli ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala yakan iya ba mutum makofi ga duk wani abu wanda ba Allah ba wala yu'awwidu shay'an an amma bai canza wa mutum wani abu daga gare shi in aka rasa Allah an rasa komai mu dan yi wannan dan karami ne wancan yana da aya da yawa sai mu bashi bakwai takharraja ay sahibihi min da'iratil ihsani mai zunubi a addinance idan mutum ya koma aikin sa sabo to ya fita daga duk wata da'ira ta masu kyautata muhsinin da ake magana shi ya fita daga cire cikin muhsinin fa inna min uqubatil ma'asi yana daga cikin sakamakon zunubi dalilin masifar zunubi daga cikin masifar sabo an tamna al'asi thawabal muhsinin shine ta hana mai saban ladan masu kyautatawa shi ba zai shiga cikin so balle ya samu lada irin tasu wa innal ihsana idza bashara alqalba domin ihsani wannan martaban ta ihsani idan ya riga ya shiga zuciya mana'ahu min alma'asi yana hana mutum sabo shi yasa muke roƙon Allah ya samu daga cikin mu'mini in ka riga ka zama mu'min mai ihsani to wannan ihsanin zai kare ka daga sabo a cikin aqidatu tahawiyya malamin cewa yi wanda duk Allah ya taimake shi ya kai martaban muhsin to yana da hanyoyin da ake sa ya tsira a lahira wajen guda goma sha ɗaya in bai sha ta nan ba ya sha ta nan in bai sha ta nan ba ya sha ta nan in bai sha ta nan bai sha ta nan ya yi magana ya ce kaga dai ta farko addu'an mala'ikun nan da aka yi magana zai iya samu ta nan ya sha addu'an bayin Allah mumine zai iya samu ta nan ya sha ceton manzon Allah ga addu'an manzon Allah zai iya samu ta nan ya sha ya haifi ɗan yana aikin alkhairi zai iya yiwa ta nan ya sha ya zo ya yi mumine aikin alkhairi suna tunawa da shi suna mai adda zai iya yiwa ta nan ya sha ya kakkawo har sai da ya lissafo ta imaninsa da ya ce rabbana innana amanna bima anzalta wa tabana rasulun maktubna ma sha ita nan ma ta imaninsa zai iya sha ta dalilin wannan aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya har ya ce kai in an kai ƙarshe aka samu guda goma nan bai fito ba zai iya sha ta ƙarƙashin afuwa arhamur rahimi ka fito sai ma fito sai in ya kamfato sai kamfato da shi ko da ya zama cikin motsi goma sha ɗaya ku duba cikin littafin zagaya bayani to da haka ya ce shi yasa in ka ga mutum ya je ya shiga wuta a lahira to duk ta inda za a bi a kwace shi ya yi tawaye bai bi ba duk ta hanyar da za a bi a samu bai shiga wutar nan ba sai da ya dawo ya hanya mai shi za ka yanzu dole sai azaba Allah ka tsare shi ne nan sau da haka li'annal muhsina a ya abudullah ka annahu ya rahu domin shi mai kyautatawa ai yana bauta ma Allah ne kamar yana ganin Allah gaban shi wa dalika ay hulu bainahu wa bain iradati al-ma'siyati wannan tunanin cewa Allah na ganin shi yana shiga tsakaninsa da aikata zunubi sai ta maka ce shi wajen aikata zunubi a wajen nufin ma ya aikata ma irada wajen nufin ma ya aikata zunubin ba zai yi ba fadlan anil wuqu'i fiha balle ma a gan shi yana aikatawa ba zai fada ciki ba saboda ka ko ya tashi wannan tunanin Allah zai sa ya bari muna fata Allah ka samu daga cikin waɗannan bayan da ka dan sarkin sunayenka tasbi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدث أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية من نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم رزقهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتقبل منا دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai akwai sanarwa biyu ne na mance gaskiya akwai wani dan uwan abokan mu dalibi ne yau Allah ya masa rasuwa dan yake wannan kinkina wajen yan tuka ne yake gidan sai amma dai can kinkina muke tare da shi sunan shi mala hasan sai dai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya jikan ce ta samu sun fatima saboda tare da ta ba ki kira ne aka ce ya tashi sallah asuba shi kira as-salati bayan gama ya koma yana share masallaci ko ta ga ya fadi shikenan irin wannan abun abun nan ma eh abun nan sannan kuma malam abubakar shi kuma bai da lafiya yana kwanci shi malam malam abubakar da zai kira muna fata shi Allah ya ba shi lafiya shi kuma wannan Allah ya ji kansa Allah ya fi masa kuma Allah ya kyautata mu assalamu alaikum Thank you.